na bismillahir rahmanir rahim wannan shine darasi na biyu cikin cikin jerin wannan darussa na daura akan ilimin balaga ko kuma karatun littafin albalagatul wadiya kamar yadda Allah ya bamu iko muka faro na malam menene tambayinka eh sosai zai fada cikin eh eh kalman tashbihi shine simili din ai a yanda suke suke kalmar da suke amfani shi kenan a cikin literature eh shi suke fassara na farko kenan sannan kuma na biyu resemblance me yake me yake nuna shi ma yake mace ne ne ka gane ba wai mursal mujmal mufassal balig ai ta kula da karkasuwansa ne ka kama yadda ka kawo as as kaza din nan to ai as as din nan su kuma nan ne mene a dadar shi din su a cikin turanci like shi ma haka sosai kuwa simili amma wani iri wani nau'i mursal shine mursal bari za mu zo shi insha Allah za ka gani insha Allah ta'ala to a darasin farko mun ji abin nan na tashbihi ko to darasi na biyu kuma wannan zamu a wannan darasi zamu karanta ga ka'idan mu nan a gaba a ka'idan mu ga ta nan a gaba kun ganta ko kun ga ka'idar kowa ya duba littafin zamu shiga ka'ida ne fa yanzu na'am to eh gaskiya ne jama'a kowa duba littafinsa ko to ka'ida tana cewa at-tashbihu idan aka ce at-tashbih ma'anarsa shine bayanin wani bayani ne anna shay'an cewon wani abu au ashiya ko sun abubuwa sharakat ghayraha fi sifatin sun yi tarayya da wasunsu au kan wata sifa daya au akthar ko kuma sifa mai yawa wata fiye da haka bi adatin ana kula tashbihin ne ta hanyar kalma karka ce ta hanyar harafi saboda ai mun ga da adatu tashbih nan adatu tashbih da suka sun kasu kashi uku akwai asma akwai huruf akwai af'al to bi adatin da wata kalma hiyal kaf ita ce kafin au nahwaha ko kuma kwatan kucin ta tuka kuma ga ma adatu nan an sake kawa au nahawa au misliha kun gani au nahwiha au misliha kaga dai duk dai au mudari'iha ka gani malfuzatan to ita adatu tashbih din nan ko dai ka ji ta a cikin lafazi it is pronounced a cikin magana ko kuma malhuza ko kai ne zaka hararo ta ko kai ne zaka hararo ta ma'ana ko ka ji ta a cikin magana ɓarwarwa an faɗe ta ko kuma ba za ka ji ta a cikin magana ba amma kai ne zaka hararo ta cewa eh to lalle lalle akwai adat tashbi da ba a kawo ta ba jama'a mun bance wannan ko to mu koma cikin misalan mu qala al mu'arrif fil madih idan mun koma cikin ilimin adab to waɗannan mawaƙan zamu iya zamu binciki tarihinsu da komai da sauransu rayuwarsu da kuma waƙoƙinsu da makamancin wannan don wannan muna balaga ne ba za ba adab muke ba shi yasa zamu ce kawai an taka shamsi fi diya'i wa inja wasta kaiwa na fi ulugul makani anta kai ka shamsi kayi kama da rana fi diya'i wajen haske wa in ja wasu ta kaiwan ko da ma ka wuce tauraron kaiwan fi ululu kan wajen kololon guri kai kayi kama da rana watan kai kamar rana ne wajen haske to zafin fara fa uwa yanzu nan saboda haka falnasta'id falnasta'id yawwa let us be ready and prepared anta za mu ce mishi menene wannan ko kuma za mu rinka yi ne nan bangaren sa amsa wannan can bangaren sa amsa wannan eh wannan shi zai sa ajin ya zama lively ya zama eh very active to ka sai mu ce mai ka menene malamai a abin da ku na'am yawwa to kun ga nayi nayi magana kan nayi tambayi akan wani abu ko muna cewa adatu tashbih no a ba daidai bane gaskiya adatu tashbih eh adatu jam'in shi adawat jam'in shi adawat eh adatu tashbih adatu tashbih kafin ko in ma ka kara ka kula wajen bangaren nawa ka ce adatu tashbih wajar to maza ashams na'am can kuma bangaren fiddiya'i wajahu shaba yanzu inda za a tambaye ka mushabba anta da mushabbahu bihi mushabbahu bihi ashams sun yi tarayya wajen wace irin sifa ce wajen haske fiddiya wannan ya fita ko na farko kenan sannan kuma na biyu bisa ga yadda muka kawo cewa za su iya zama hissiyani ko ma'anawiyani ko ɗaya hissi ɗaya ma'anawi anta na mushabba hissi ne ko ma'anawi hissi ne saboda ana ganin ka hissi ne ana ganin ka hissi ana ganin ka a shamsu ba ice ma haka ko ta na ya kana iya hangota wa in kana dai ba ba iya tabota na'am shukran to ga adatu anan nan adatin za ta zama malfuza ko ko is it stated or not ya malfuza ce ko malhuza malfuza jamil shikenan kaga yanzu alhamdulillah ka ka iya fitar da kai kai tahlilin sa ya fita ko to Allah ka sa mu dace kuma kaga sai ka kokari dan cikin bayanin larabcin ka kuma ka dan karo su bayanai inda za a ce maka ainul mushabba ka ce anta limadha sar mushabbahan kun gane mushabbahu bihi limadha sar mushabbahan bihi wajen shabba limadha kulta haka a datika sana wa kala akar wani mawaki ke cewa an takallaifi fi shaja'ati wal ikidami wa sayfi fi kira'il khutub an ta kai kallaifi kamar zaki ne sa anan na karfin ya kai karfi an ta kallaifi kai kamar zaki ne fi shaja'ati wajen jarunta wal ikidami da kuma gabatowa fado mai yaƙi wasaifi kuma kayi kama da takobi fi kira'il khutub wajen afkoma kutsa ma al-khutub musibu duk wata sarkakiya da wata musiba kai kamar takobi ne kana iya sarka yanzu takobi a cikin yaƙi in aka kai sara da shi a cikin sarkakiyan yaƙi yaya zai ce a ba zai shiga nan ba to kamar yadda yake da wannan kutsan ya alkafira ya fada ya yanke abinda zai yanke kai ma kake to anta na'am bari mu je kawai kai tsaye saboda lokacin anta ka allaithi fi shaja'ati jamil wajen shaba wal to wal ikidami nan atafi ne anan ko to bari mu tsaya kan nan kafin din nan malfuza ce ko ko malfuza malfuza wasaifi fi qira'il khutub kun ga wasaifi nan wawun dan harfa atfin ne ai wa anta kasaifi kai kaman zaki ne kaga anta din shi mun shi ne mushabba ko asaifi zai zama mushabbahun bihi shukran fi qira'il khutub fa zai zama wajhu shaba ku lura da ke ai adatu ana yin ta ne da ka'anna ko ka ko anna alkaf ko ka annako yawwa su ne suka fi shahara to kun ga yanzu nan gashi mun ga to wasaifi shine mushabbahun bihi ko ku lura galibi mushabbahun bihi in dai kafin ne kafin ne ka zo da ita to kafin manna ta ne ka mene mushabbahun bihi da aka ce can an ta kasaifi kallaifi an ta kallaifi kai kamar zaki ne kaga gashi ga kafin din nan an manna ta a jikin mene mushabbahun bihi to in dai kafin ne galibi an fi manna ta a jikin mushabbahun bihi in kuma a in kuma ka'anna ne galibi an fi manna ta a jikin mushabba to wasaifi muka ce kayi kama da takobi to ina adatu tashbih anan malfuza ce ko malhuza malhuza ce malhuza kai ne zaka hararo ta kai ne zaka tunato ta cikin magana mun bance nan ko na amana wa in jawasta kaiwana e fi ulul mukan a wannan cikin magana ne na e ka shamsi ba e wajen shabe ba a afwan firdiyai shine wajen shaba a'a wa in ja wasta kai wani fi ulul kan wannan ciko ne na magana eh ai gashi nan bitar ko anta mushabba kaf mushabba adatu tashbih ash-shamsi mushabbahun bihi fil firdiyai shine wajen shaba domin da za a tabbe ka masifatul lati ishtaraka ishtarakta anta ma shams obi shams kaga shine fiddiya shine ka sanya a datu din zagaya ya ya zauna da duk misali an taka shamsi fi diya'i anta mithlu shamsi fi diya'i to amma zaka iya cewa anta mithlu shamsi wa in jawasta fi ulul makan shi zai zama yadda zai zama wa in jawasta to ka kiwani fi ulul makan
a a ta yi kuna gane ba fa ganin zai dauka ba ne a'a ma'ana ya inganta ko bai inganta ba ma'ana zai cika to yi mana bayani yawa ka ga ce wa in jawasta na tunda yana yaban shi abin yaban shi ne cewa to in ka wuce to ka kiwa za ka zama kamar kiwa a wa in jawasta maza yau jawasta ai tun daga shi an ta kashe ɗin ba in jawasta ai magana da ke ci in ka wuce to ka wu- in ka wuce wannan to za ka zama kamar kiwa wajen dokulul maka so da shi yana kaga ai kamar tauraro to kaddara mana ka sa mana a datu tashbih din kaddara mana ce wa in jawasta ka kiwa fi dokulul maka ai shi a'a. Mm, shi dama ai ka a to shikenan a shikenan ma cikin sauki cikin sauki mu duba cikin shari'i sun kama na gurin shikenan kawai in dai da shi to alhamdulillah sadafta in ko ba shi a cikin bahar sun kawo to to to to Allah bar lada wato wannan wani effort ne wani kokari ne kun gane ba wai za ku za ku kushe ba a ba za ku kushe kowa ba a'a yayi daidai wani kokari ne a gano wani wata latifa yaya ta shiga ko bata shiga ba kun gane yawa wani wani effort ne aka yi making wanda ke yayi daidai sosai kwa Allah ka samu dace yan jazakumullahu khairan yau mun waɗannan biyu sun mun fitar da waɗannan biyu ko ka anna akhlaqaka fi lutfiha wa riqatin fiha nasimus sabah takadirin baitin shine ka anna akhlaqaka nasimus sabah can karke ka anna akhlaqaka nasimus sabah ya fito ka anna akhlaqaka nasimus sabah fi lutufiha wa riqatin afwan ka anna khalaqaka nasimus sabah fi lutufiha fiha ah, fi lutufiha wa riqatin fiha na'am mun banje shi ko watan ku da ba ku littafi ya kamata ku zauna wajen masu littafi ne ku dan duba kusa da su ba ko da littafi ne ina ganin dai zai fi kyau da ya zama muku kamar shafa labarin shuni a to ni in zaka zo Allah cika mana albani ai ba za ka shigo majalisin sa babu littafi ba ba kuma fensan ba na rubutu ko biro ba a ba za ka shigo ba sai da shi to Allah ka samu dace ka anna akhlaqaka kai ka ce ɗabi'o'inka jam'u khaliqa wa ma ma takun inda mur'in min khaliqatin khaliqa ɗabi'a ka anna akhlaqaka kai ka ce ɗabi'unka nasimu saba sun yi kama da sanyin nan ne da yake fitowa lokacin subahi fi lutufi ha wajen taushinsu warikatin da dai da taushi dai har ila yau dai watan yanayi na son ya ce ne ɗabi'unka halayenka sun yi kama da iskan nan da yake fitowa lokacin subahi wajen taushi wajen taushi da daɗi kun gane musamman lokacin zafi ko alhamdulillah mai kiran sallah yana kiran sallah kai kun kana ta dan dade jan bayafi isbagul wudu alal makari kenan ko to ka anna sai mu ce menene na'am adatu tashbih akhlaqaka na'am mushabbahun bihi kar ku manta na ce man nan in kaga kafin ada kafin din nan to galibi ana jingina ta ne ga mushabbahun bihi amma ita ka annafa galibi a gabanta mushabba ke zuwa ana kawo ka annato abinda zai zo gabanta ko da lamiri ne to in Allah da shine mushabbahun bihi a mushabba afwan ka anna akhlaqaka akhlaqaka sai zan mushabba ina ina ina wajen ina ina mushabbahun bihi din mu shine nasimus saba nasimus saba nasimus saba shine mushabbahun bihi fi lutufi hawari katin zai zame ne wajen hushaba kaga wannan tashbihi ne haza tashbihun muwaffarul arkan haza tashbihun muwaffarul arkan huwa tashbihun tam haythu kanat hadhihi al-ada mawjuda ay kanat hadhihi al-arkan mawjuda fihi ya bi ta kuma malamai wa qala akhar wani kuma yake cewa كأنما الماء في صفاء وقد جرى ذائب اللجين تقدير بيت سكتي كأنما الماء ذائب اللجين في صفاء وقد جرى كأنما الماء kai ka ce iyaka dai kawai ka ce ruwan nan ya yi kama ne da mene za'ibul lujaini narkakken azurfa daga zaba ya zubu zaba ya narke ya zubi na narkewa zub ko kaman kana ya kunu kun kala ya kulu kul fata ya futu fut madalla ka annamal ma'u iyaka dai ka ce kawai ruwan nan ya yi kama da za'ibul lujayin da kakken azurfa fi safa'in wajen haske wajen tartar wajen haske wa gajjara wani ke hakika ga shi na gudana watan yana siffanta ruwa ne mai gudana kaman mene kaman narkakin azurfa ne to ka annama ka anna adatu tashbih ko in ma ka ce kafo makafuf ka wuce abin ka shikenan alma'u zai zama ne za'ibul lujaini mushabbahun bihi fi safa'in wajhu shaba fa alhamdulillah kaga wannan tashbihi ya fita jama'a mun gama nan tashbihi mun ga arkanun tashbihi mun ji kuma cewa za su iya zama hissi da ma'anawi ko dukansu hissi yani ko dukansu ma'anawi yani kamar misali wani ya ce ban gane ban sani ba ko za ku iya gano na'am a cikin wannan tashbihin wani ne kalli wani gwiwan wani ya ce kalli gwiwansa kaman goshin jinjirin shaidani ko kaman goshin jinjirin shaidanu ka gani ina mushabba shi gwiwa ina mushabba bihi ka gani to hissiyani ne ko kuma nauyani ka ga dukansu hissiyani ne dukansu hissiyani ne kun gani to Allah ya samu dace to ina ganin a gurguje ga tashbihi ne ga wani tamrini da mudaj ga wani example da suka kawo قال المؤري مؤري كتوا رب ليل كأنه الصبح في الحسن وإن كان أز أسود التلسان رب ليل رب تكن زوتنا فائدة تد تقليل كان كانتا ولو كنت كنت كن فائدة تد تكثير رب ليل ديوا وندري كأنه الصبح wannan daren kai ka ce shi subahi ne wato ma'ana akwai wani dare wanda yake yayi kama da safe fil husni wajen kyau wa in ka da aswad al lisan ko da yake ya kasance mai bakin alkebba ne lisan wani irin alkebba ne da malamai suke sawa waɗanda suka shahara a lisan ko kuma bargo ba ba ba ba abin ba alkebba bargo irin bargon nan da za ga malamai suke yafawa musamman irin shekunan nan yawan kamar na ihrami din nan sosai kuwa to wannan nau'i ne na bargo wanda cikin sashi to yake cewa ka anna rubba lailin ka anna husubuhu ina mushabba anan a afwan ka anna adatu tashbih mu kiyaye ba yawa adatu tashbih hu din nan lamirin hu zai zama ne mushabba asubu zai zama mushabbahun bihi fil husni zai zama ne wajen shaba barakallahu fikum ga mashi an hada limana a cikin ka'ima din nan na hu shine mushabba in ka ce layl in ka ce hu duka daya ne domin ka annahu ka allai rubba laylin ka annahu lamin yaquli ila maza eh shine amma a nan wanne ne zai fi dacewa lamirin hu zai fi dacewa saboda kullum in kullu da kyau ka anna galibi ana jingina ta jikin mushabba mun bance nan ko to Allah ka sa mu nayi asa'a Allah ƙara mana fahimta wasu hailun ka wajnatil hubbi ka wajnatil hibbi ko fil law ni wa qalbul muhibbi fil khafaqan wasu hailun tauraron suhail ka wajnatil hubbi hibbi ne ko ya yi kama da kundu kuki na masoyi fil'uluwi wajen ƙololuwa wa kalbin muhib ya yi kama da zuciyar masoyi filhafakan wajen bugu bugawa irin yadda zuciya take bubbugawa din nan heartbeat shi ne alhafakan to ruba suhailin zai zama ne mushabba ko wajinatul hubbi wajinatul hibbi afwan mushabbahun bihi kafu din nan zai zama adatu tashbih fil launi zai zama wajhu shaba kun ga ga mushabba nan ai ga adatu nan malfuza ko wa qalbul muhib ay wancan lailin dai allail din da yayi kama da mene qalbul muhib kaga dai allail shine mushabba ko qalbul muhib shine zai zama mene mushabbahun bihi fil fil khafakan kuma zai zama wajen shaba to kaga wannan ina adapta nan na malhuza jamil jiddan malhuza eh possibility in ya za a yi samun haka mana amma dai ba za a gan suna yi karara ba sai dai ɗaya lamidi ɗaya suna na'am نعم eh ina mushabba kuma shine sai ka kaddaro shi wancan eh sosai kuwa eh ma'ana ayin ka lura bi itibari hadha tarf za a same shi bi wa bi itibari hadha tarf za a same shi amma ba za ka samu sunaye guda biyu a cikin tashbihi ɗaya ba dukan su mushabba ba sai dai ɗaya lamiri ɗaya kuma suna zahiri insha Allah ta'ala domin akwai ka'ida take cewa annakirtu idza uidat wal ma'rifatu idza uidat kana min ayni al-ula ko in ka ce ar-rajulu ar-rajulu kal asa fi salaba ar-rajulu ar-rajulu kal asa fi salaba to wancan dai na rajulu na farko shine na biyu to to bari dai mu ci gaba dai saboda yanayin lokacin namu ko wa tamrinat a ƙasa a gurguji shi ma za mu yi wannan saboda wannan shine za mu yi nan kawai amma sauran ko za mu yi ta tafiya ne saboda lokacin namu to tamrinat ga exercises nan na farko an takal bahar fi samahati wa sham si uluwan wal badri fil ishraqi anta wato wanda yake wanda yake yabo anan almamdo na sa wanda yake yabo shi yake cewa anta kai kal bahari kai kama da teku fi samahati wajen yafiya wajen afuwa wajen kauda kai in an maka abu wa shamsu kuma kai kama da rana uluwan wajen kololuwa wal badri kuma kayi kama da tauraro fil ishraqi wajen haske hai kaji malam suna magana kama ana musu wayi to anta sai mu ce mishi mene mushabba ka adatu tashbih wajar al bahr mushabbah bihi fi fi samahati wajhu shaba kaga nan adatu ta zama mene malfuza malfuza jamil washamsi wannan mushabbahun bihi ne adafi ne akan aiwa anta ka shamsi washamsi mushabbahun bihi uluwan shine wajen shaba ku duba wajen shaba wani lokaci za ka iya samun shi jar majrur za ka iya samun hal jar mushabbahun bihi kun kamar nan uluwan kun gane za ka iya samun hal a matsayin wajen shaba kalma da za ka iya samun kalmomi biyu uku hudu a matsayin wajen shaba sai mu lura da kyau kenan to kaga uluwan zai zama menene nan wajen shaba jamil to ina adatu a nan malhuza kenan ko yawwa malhuza jamil jiddan wal badri adafi ne a can baya ai wa anta kal badri kuma kai kayi kama da tauraro wata afwan fil ishraqi wajen haske kaga shi ma dai irin ne nafsu shi ko adatu nan malhuza ce al'umru mislu dhayf mislu dhayf aw ka dhayf laysa lahu iqama al'umru shekaru shekaru shekarunka shekaru mislu dhayf kaman bako ne a ya ya shekaru suka zama kaman bako eh mana bakon yanzu ba zai tafi ba yanzu shekarun da kai a baya ba sun tafi ba ko za su sake dawa ba su da tabbatuwa aukar taifi ko kuma kaman gangadi ne annas shine at-taif at-taif kaman gangadi ne laysa lahu kama wanda bai da tabbatuwa al'umru zai zama ne mushabba mithlu zai zama ne adatu tashbih kun ga gashi ko kamar yadda muka kawo akwai sunaye kaga misali nan adatu ne ad-dayf zai zama ne mushabbahun bihi af na'am au ka wannan ka din zai zama adatu tashbih ad-dayf zai zama ne mushabbahun bihi to laysa lahu iqama nan babu wajen shabai wajen shabai shine adamul istikrar min kullin adamu listikrar rashin tabbatuwa wanda ake ake sama daga kowanne shekaru dai ba sa tabbatuwa hakanan kuma kamar yadda wannan shi ma gyangyaɗi shi ma bai tabbatuwa na dan wani lokaci ne kayan shekaru an wuce gari an wuce na walaikun salatullah a galibi galibi shubuhu jumla ita ce takan zo abin nan wajen shaba eh a wajen shabai din nan laisa lahu kama wannan jimla ce mun fiya ana kore wani abu ne nan kawai amma mu duba cikin mu duba cikin sharhi to a ba zai zama ba jamil jiddan fi adamil ikama to shine zai zama wajen shi ba ka jamil jiddan watan kun ga yana da kyau kuma rinka zurfa tunanin kamar irin wannan okay da a ce za a ce kaza ko shine zai zama kaza wannan shine zai baka dama ka ƙara wayewa game da waɗannan mas'alula kun ga yan uwa in ba za ka ce digiri arabic kar kai tunanin ba za a tsaya maka wai digiri irin haka shaf shaf shaf ne ko an ya wuce ko ka gane ko ka gane duk wasu ɗaya ne to shi yasa irin waɗannan daurora suke da muhimmanci sai ka samu wani karatun da wallahi a duk shekarun ba ba ku sama ba to Allah ka samu dace na'am kamar wani na magana nam kace mi to to shukran to a gurguje ya ce kalamu fulanin ka shahadi fil halawa maganan wane kaman zuma ne wajen zaki a shahadi zuma lokacin da aka fitar da ita a lokacin farko kai wai kai gaji daɗin magana ne ka ake kusanta shi da zuma to kalam zai zama mene a kalamu fulani zai zama kaf adad tashbih ashhad mushabbahun bi fil halawa wajahu shaba jamil shi ma tashbih ne wanda ke muwaffarul arkan ko to mushabba da mushabbahu bihi hissiyani ne ko ko a dai hissi ne dai manawi kalamun fulan hissi ne wannan a manawi ne wannan afwan ma'anawi ko ashhad ba hissi ne wannan tunda ana ganin zuma ko sai na hudu annasu ka an- ka asnamul mushti fil- filistiwa annasu kaga mutane ta kula da tsawonsu wannan dogo wannan matsakaici wannan gajere ka asnanil mushti, mushti kaman haƙora ne na ku- na kum na tace kai na tace kai filistiwa wajen daidaituwa ai haƙorin kum ai ba bakin su iri ɗaya bane ko Ehem, kansu ba iri ɗaya bane to annas zai zama mushabba kaf adad tashbih As- asnanil mushti mushabbahun bihi filistiwa shikenan yanzu kaga kina da yaya za su karanta arabic shikenan a gida sun samu malaman balaga koko kaga an wuce wannan gurin sai na na, na biyar kala arabin fi rajulin wani balarabin kawai yake cewa game da wani mutum ma ra'aitu fi tawaqqudi nazaratan ni ban taba ganin wajen boruwan wuta ban taba wani kunnuwan wuta ban taba ganin nazaratan wani abin kallo ba ashbaha bi lahibin nari wanda yayi kama da bakin wuta min nazaratihi fiye da kallonsa watan duk wani mai kallo da zai kalle ka shi bai taba ganin abin da in ya kalle ka ba zai zama kaman garwashin wuta ne ba fiye da mene ok zai zama kaman garwashin wuta ne wajen boruwa ko kunnuwa kaman ganinsa ba kun gane wata yana siffanta yadda wani ke kallon ka ne in ya kafa maka ido da mene yadda abin nan nashi yake kallon shi din nan kar ya kafa maka ido ga idan shi jajawur to bai taba ganin abin da ya kama da shi ba kaman abin nan boruwan wuta ko makamancin haka to ma ra'aitu fi tawaqqud nazaratan ashbah bil hibin nari min nazaratihi to ina mushabba anan ma ra'aitu fi tawaqqud nazaratan kaga nazaratan shine mushabba ko ashbaha me za mu ce mishi nan adatu tashbih kun ga wannan fili ne ko harafi ko ismi fili ne ashba fili ne wannan kuma adatu tashbih ne lahibin nari fa zai zama mene mushabbahun bihi ko to ina wajen shaba ina wajen shaba anan akwai shi- akwai wajen shaba anan ya ya kawo shi ne a farko fitowar kudi kamar ka ce nazaratuhu nazaratuhu nazaratuhu ku saurara nazaratuhu ashbaha bi lahibin nari kun gane fitowar kudi na'am a mushabba mushabba eh ga ai kaga gashi san min nazaratihi shine dai cin ya kare ya kare kawo a can domin ai lamirin min nazaratihi nazaratuhu anan ana nufi menene nazaratan kallo din ne nashi ne amma ake nufi anan ma ra'aitu fi tawqudi nazaratan ban taba ganin wani abin kallo ba a ba hal bane nan kun gani ai ra'a inni ra'aitu ahada ashara kaukaba wannan zai zama tamyizi ne ko kuma maf'uli ne na biyu nazartan to to to Allah ka samu dace mun banci wannan kar- karatun ko wakala arabiyin fi wasu birjilin wani balarabin kawai ke cewa yana siffanta wani mutum ka anna lahu ilmun kana lahu ilmun la yakhatu khalituhu jahlun kana lahu ilmun ya kasance yana da wani irin ilimi la yakhalituhu jahlun wanda ke jahilci bai garuwa da shi wasidikun da wani irin gaskiya la yashubuhu kadhibun wanda ƙarya bai garuwa da shi wa kana fil judi kuma wallahi ya kasance wajen kyauta ka annahu lubul wallahi kai ka ce mamako ne watan girgije ne inda mahali yayin fako- yayin fari yayin fari to shahidin ma'anan wa ka anna wa ka- wa kana fil judi ka annahu lubul inda mahali ina mushabbahu anan lamirin hu jami kun ga formulan nan ko ka anna galibi in ka ga sunan da ke gabanta ko lamiri shine mushabba ka anna In- amma in kafin ne fa abin da ke gabanta galibi mushabbahu bihi ne so mu like wannan formula din na'am kaga hu shine mushabba ka anna zai zama ne alwablu zai zama ne to ina ina wajen shabahi fil judi kai barakallahu fikum sai ka duba haka shi wanda yake yabo da girgije sun yi tarayya ne kan menene wajen baiwa yanzu girgije in ya tashi a yanzu zai zubo da ruwa kowa zai sama to kama haka shi ma in ya- ya ya tashi kyauta kowa zai sama Allah ji kan malam malam Abubakar Ikara yadda muke samun labari shine komin dare idan ya tafi wa'azi ko wani taro kuma kamancin wannan komin dare zai koma gida insha Allah ta'ala sannan kuma shi in ya shiga cikin gari za hata yan tauri za ga suna gaishe shi hata yan tauri da waɗanda ma suke yan banza haka za ga suna gaishe shi domin an ci shi na kowa ne kawai inda shi in yana da kuɗi in ya ɗauko kowa zai ba kawai abin shi kawai ya wuce abin shi kowa zai ba haka kyautar shi na saman nagari da fajiri to kama haka girgice kai ka taba ganin ruwa ya sauko a ce amma hukaci ruwan bai shafi shi ba ko dan banza ruwan bai shafi zai sauka kan kowa in dai mutum na waje wa qala akhar wani kuma yake cewa ja'u ala khailin wato yana sifanta wadansu dakaru ne yake cewa ga sanin sun zo akan wadan wadansu dawakai khail dawakai khail mahaya dawakai duka dai zai iya uka ka anna anaqaha kai ka ce wuyayen doku wuya- wuyayen dokunan wuyansu jam'i na unuk ko fi shuhurati wajen wajen shahara ko bayyanuwa a alamun kai ka ce waɗansu irin tutoci ne watan suna da wuyoyi wuya ga su nan bayyanannu ga su da tsawo ta yadda kai tsaye za ka hango su kamar tuta ce in aka sa ta za ka hango ta wa adhanaha kuma wa adhanaha kuma sannan kunnuwansu fi dikkati wajen sirri a tarafu a kalamin kan alkaluma ne ka kalli kan biro ga wani biro nan ka kalli lankan shi nan wai kan ya ya- kun- kunnuwansu ya yi kama da kan biro na wajen sirri kai Allah ka samu dace wa fursanaha sannan kuma mahayanta usudu ajamin waɗansu zakoka ne ajam na kurman zaki a kurman kurmi ajam jam'i ne na mene jam'i ne na ujma ko ajma ajma da hamza kurmi sarkakin daji usud jam'i ne na asad ko zaki yana da wajen sunaye 100 da wajen 20 a larabci kawai ka duba cikin littafin hayatul haiwanul kubra na al-imam dumairi hayatul haiwanul kubra littafi ne wanda yake littafi ne akan a dabbobi kala kala zai ta maka bayanin dabba kaza ga yanda take ga yanda take ga dabi'unta ga halayenta in ma ana magani da fatanta ko kashinta ko fitsarinta ko wani abu na ta zai ga maka hayatul hayawanul kubra wa in kana yana bukatun tacewa to mu je abin nan ka anna anakaha a alamun fi shuhrati ka anna zamu ce adad tashbih a anakaha mushabbahun bihi a alamun na'am a alamun a a alamun mushabbahun bihi fi shuhrati wajhu shaba ya fita ko alhamdulillah wa adhanaha fi dikkati atrafa kalamin wa adhanaha atrafa kalamin mushabbahun bihi ko fi dikkati wajhu shaba wa fursanaha mushabba usudu ajamin mushabbahun bihi fil jur'ati wajen jarunta ya fita ko to masha Allah na'am أقوال الملوك كالسيوف المواضي في القطع والبت في الأمور أقوال الملوك maganganun sarakuna watan sarakuna idan suka yi magana kasuwifi kamar ta kubba ne eh yanzu nan kawai kana zuwa fadan sarki a ji tore garin ka shaɗe na zo da jip ne na sayi ta miliyan ɗaya to Allah sa albarka Allah sa albarka amma ina sarkin gida to ka bashi kyauta kawai To, ta zauna Allah ka samu dace to ka suyi fil mawadi kaman zartantatta kubba ne ga ya majini na wuce fil qat'i wajen yanke gaba wal bat da raba gaba fil umur wajen al'amurna aqwalul muluki zai zama mushabba kafin zai zama adatu tashbih wa jar as-suyuf al-mawadi mushabbahun bihi fil qat'i wal bat a wajen shaba qalbuhu kal hijarati qaswatan wa salabatan kai thumma qasat qulubukum min ba'di zalik fa hiya kal hijara aw ashaddu qaswa kenan yace qalbuhu wallahi kaga zuciyar shi wani ne wanda yake magana akan sai yake bansa qalbuhu kaga zuciyar shi kal hijarati kaman dutse ne qaswatan wajen menene bushewa wa salabatan da mene da tsauri kam wannan an gama da shi watan ba babu babu alamar rahama ba da shi kenan ko tausayi to qalbuhu zai zama ka mushabba kafa adat tashbih wajar alhijaratu ba mushabbahun bi qaswatan wa salabatan ba wajen shaba mu kokari mu ƙara samun littafan balaga waɗanda suka yi magana akan irin waɗannan matsalula za ka ƙara ilimi kun ga hissiyani da ma'anawiya hissiyun da ma'anawi wannan sai ka ji cikin aljawahir balaga sannan kuma za a nuna maka jaro majrur kamar wani formulas ne jaro majrur galibi shine mushabba an wajen shaba afwan wato wajen shaba yakan zo jaro majrur ko hal kun gane sannan kuma a mushabba za galibi an manna ka'annan ne kafin shi yana jikin ka'annan ne ko lamiri mushabbahun bihi kuma za ga galibi an kawo kafin ne gabaninsa to wannan in ka tsaya eh ku tayi ba ba za ka samu irin waɗannan matsalolin ba amma in zurfa bincike to za ka samu waɗansu ma bayanan da ba su ba ba ba mu kama ka ba jabini fulanin kai goshin wani kaga goshin tanko kasafatil mir'ati kaman faifan madubi ne safa'an ko wajen haske wata la'lu'an kai wannan ko ai za ki kyawa nan ko to goshin shi na haske yana shining jamini fulan jamini fulan zai zama mushabba kaf zai zama adad tashbih صفات المرآة زما مشبه به صفاء صفاء وتلألؤا زما وجه الشبه شكرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك